الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan Shawwal kenan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 goma ga watan bakwai shekara ta 2018 ita ce rana ta farko da Allah ya kaddara dawar mu karatu a bayan hutun sallar azumi za kuma mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a cikin wannan littafi na al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari muna roƙon Allah dukkanin ibadun da muka yi a cikin azumi da bayan azumi Allah madaukakin sarki ya sa karbabu ne Allah ya sa kuma mu same su a mizanin mu na ayyuka na kwarai Allah kare ba mu damar yin aikin da zai rusa abin da muka gabatar wanda suka rasu kafin azumi da cikin azumi da bayan muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljannar firdausi ta zamanto makomar mu da mu da su ‘yan uwansu kuma muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon juriya haƙurin rashin da suka yi wanda yake na maidawa ne Allah ya maida musu da mafi alkhairi wanda ba na maidawa ba ne Allah ya ba su haƙurin jure shi in ba manta ba mun kwana karatu ne akan babi da yake cewa adabil khadimi yadda ake ladabtar da baran gida idan yayi kuskure ko ina ji akan sa muka kwana to mun karanta hadisi na 170 da hadisi na 171 in ba in za mu tashi kuma za mu tashi akan babi da yake cewa la taqul qabbaha Allahu wajhahu kada ka ce Allah madaukakin sarki ya muna na fuskar shi ko Allah ya muzanta fuskar shi ko Allah ya wulakanta shi to kada awa mutum irin wannan addu'ar shine zamu tashi akan lambar hadisi na 172 kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-imam al-bukhari haddathana hajjaj قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه shi wani hadisin an karɓo shi ne daga sa'id ibn al-musayyib daga kuma abu huraira sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabin na cewa la taqulu kada ku ce qabbaha Allahu wajhahu Allah ya muzanta fuskar shi ko Allah ya munana fuskar shi kalma dai addu'a da take da muni to kada a dora ta a fuskar dan adam kusan a gurin bahaushe bahi da zagi da yake da alaka da fuska amma laraba kai tsaye haka suke faɗin kalmar qabbaha Allahu wajhak qabbaha Allahu wajhahu in kai da shi kuke haka zai gama kai tsaye qabbaha Allahu wajhak to wata kil tsohuwar al'ada ce tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah da so yace to kada mutun ya wa mutun irin wannan addu'ar Allah ya muna na fuskar shi ko Allah ya tozarta fuskar shi wata kil za mu tada a gaba hikimar da yasa ake wa fuska kariya ita ce gaba mafi tsada a jikin dan adam to idan ka wa mutun addu'a Allah ya muzanta ko ya wulakanta fuskar shi kamar addu'a kake Allah ya wulakanta komai dangane da shi Allah ba mu ikon kiyayewa hadathana abdullahi ibn muhammad qala hadathana ibn uyayna an ibn ajlan an sa'id an abi hurairata qala la taqulanna qabbaha Allah wajhak la taqulanna qabbaha Allah wajhak wa wajha man ashbaha wajhak fa inna Allah azza wa jalla خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته ima dai kusan hadisin da ya gabata ne da ɗan bambanci a wajen malamin imamul bukhari can yana riwaya a wajen hajjaj nan kuma yana riwaya a wajen abdullahi ibn muhammad dukkanin su sun yi riwaya a wajen ibn uyayna an ajlan din an sa'id an abi huraira bambanci kai waye malamin bukhari a cikin hadisi din to a wannan sai yake cewa la taqulanna kada ku ce qabbaha Allahu wajhak Allah ya muzanta fuskarka ko Allah ya wulakanta fuskarka kada awa mutum irin wannan addu'a wa wajha man ashbaha wajhak da fuskar wanda yake kama da fuskarka ita ce addu'ar ƙare dangi ko da kai da duk wanda yake da kama da kai Allah ya wulakanta fuskokinku yace kada ku yi irin wannan addu'a an shato ta da faɗi me yasa yace fa inna Allah azza wa jalla domin shi Allah madaukakin sarki khalaqa adam ya halici annabi adam ne sallallahu alaihi wa sallam ala suratihi to ya za mu fassara ta a hausance fa inna allaha azza wa jalla domin shi Allah madaukakin sarki khalaqa adam ya halici annabi adam ne ala suratihi akan surar shi na'am ina tambaye ka ai tunan ya fara tambaya ko fa inna Allah azza wa jalla shi Allah madaukakin sarki khalaqa Adam ya halici annabi Adam ne sallallahu alaihi wa sallama ala suratihi akan surar shi wannan surar tawaye ta annabi Adam ce alaihi salam wallahu ta'ala a'lam shi wani hadisi yana daga cikin hadisan da ake ta fama da su a duniyar hadisi musamman tsakanin 'yan sunna da 'yan shi'a musamman tsakanin malaman tauhidi da malaman da suke ta'awilin sufofin Allah madaukakin sarki musamman kuma in ka zo kuma inda yake da muni wanda suke kokarin kamanta Allah madaukakin sarki da halittun shi malamai dai kusan fassara hudu gare su dangane da wannan hadisi din masu fassara ta farko suka ce kawai ayi shiru a bar manzon Allah hi ya san me yake nufi da inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halici annabi Adam a kan kamannin shi, yake nan a yi hiru a wuce, kamannin wa wallahu ta'ala alam a batta kawai haka a wuce. Wani su ne ‘yan ra'ayi na farko, halaka Adama ala suratihi. Wasu kuma suka ce, a'a, addamiru ya udu ala ila Adam, hilamirin kansa yana komawa zuwa ga annabi Adam ne alaihi salam. Kada ku zagi ko ku wulaƙanta fuskar mutum. da kuma fuskar wanda yake kama da shi wanda kuke zagi mene da dalili suka ce Allah ya halice annabi Adam akan surish har an samu hadisi ma ingantacce da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna Allah khalaqa Adam ala suratihi 60 zira'an Allah ya halice annabi Adam a kamar yadda yake zira'i 60 eh suka ce to wancan hadisin shi yake fassara wannan da Allah ya tashi halittar annabi Adam alaihi salam sai ya halice shi yadda yake haka yake tsawonsa zira'i 60 in ka tahi danawa das das das eh ka dana 60 zaka tada tsaron annabi Adam alaihi salam ma dani ba kai ko zira'i daga nan zuwa gwiwar hannu ko dukkan muna ji mu wuce zira'i biyar ba ko hida ko to shi annabi Adam zira'i 60 ne wannan masallacin ya mai kada hadda husumiyar zira'i 60 haka Allah madaukakin sarki ya halice shi sai suka ce lamirin haka yake koma Allah halicci annabi Adam akan sura shi zira'i 60 mu kuma 'ya'yan Adam sai aka canja mana tsarin halitta zaka faɗo daga cikin mahaifiyarka ɗan mitsitsi ana ɗaukan ka a zanen goyo sannu a hankali ne har ka shehe kara 40 sannan halittar ka ta cika hatta idza balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma ko idan kuma ya kai wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati ma'ana dan adam da kusan ana gama halitta shi ne lokacin da ya kai shekara 40 amma shi annabi adam an halice shi ne yadda yake haka Allah madaukakin sarki halice shekara 60 cancan eh suka ce fassara tana komawa zuwa nan to amma dai nayi ta tunani dangane da masu wannan fassara din in muka dauke ta ita ce fassara to menene alakar karka zagi siffar fuskar mutum da kuma Allah ya halicci Annabi Adam akan zira'i 60 kamar babu dangantaka karka zagi mutum karka wulakanta siffar fuskar mutum da wanda yake kamantacce ne da shi me yasa sai kace ai Allah da ya tashi halitta Annabi Adam ya halicci zira'i 60 ne me dangantaka tsakanin wancan halin da halittar Annabi Adam alaihi salam na'am ba gane me nake nufi ba ko shi masu kokarin fassara cewa fa inna allaha khalaqa adam ala suratihi Allah ya halice annabi adam akan surar shi siffarsa cikakke siffarsa haka Allah halice yi ba karuwa bai irin yadda muke karuwa shi kuma asalin hadisin ya zo ne kakka zagi mutum da wanda yake kama da shi inin fasar hadisin a hausance la taqul qabbaha Allahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak Allah ya wulakanta fuskarka da fuskar wanda yake kamantacceniya da kai sai suka ce me yasa kar a yi sai suka ce hikima saboda Allah ya halici annabi Adam ne akan kamannin shi hekara yana dan shi a zira'i 60 to an halice shi yana zira'i 60 da kuma kar a zagi fuska menene dangantaka babu dangantaka ko ni haka na kalla masu wannan ra'ayin na biyu kamar babu dangantaka kan abin da suke karewa da kuma abin da hadisi yake hani a cikin babu dangantaka a cikin su Allahu ta'ala ala na na na ye ba matsala ai ni ne zaman karatun ai
shi dalilin yana komawa kan shi ɗan adadin da za a ce a wani
na'am saboda me saboda ana kamanta shi wannan mutumin da annabi Adam na'am duk da annabi Adam ya Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi aka mannin sa so da ka dan adam din da za ka wala ka fuskar sa kamar kana wala din da annabi Adam to da ga ya Allah ya halice annabi Adam na'am kamar sa da yawa
Eh, wato da kun yi hakuri ita kuma wannan bayanin da yake za mu zo da shi akan magana ta gaba ba akan wannan lamirin ba fa inna allaha khalaqa adam ala suratihi allah halitta annabi adam akan surar shi situna zira'an sai na baku misali me ake nufi shi wannan cikakkiyar halitta ya zo duniya wannan kuma girma ya a cikin halittarsa shine magana surati akan surar shi to menene dangantaka da allah ya halitta annabi adam cikakkiyar halitta da kuma kai he da ka girma ka cika menene dangantaka tsakanin wannan da wannan babu dangantaka sai dai a masu ra'ayi na gaba da zamu zo mu tada zamu tada kama magana mai kama da irin waɗannan a hanka cikin ta wallahu ta'ala ala magana ta uku kada ku zagi fuskar dan adam da fuskar wanda yake kama da shi fa inna allaha azza wa jalla khalaqa adama ala suratihi Allah ya halice annabi Adam akan surar shi akan kamannin shi kamannin wa ake magana na na na'am wanda na'am Na'am. To a nan gurin ala suratihi a fahimta ta uku. Lamirin yana komawa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Kada ga zagi fuskar ɗan adam da fuskar wanda yake da kama da wanda kake zagi ɗin. Domin Allah maɗaukakin sarki ya halici annabi Adam ne akan kamanni shi. Ma'ana kenan yanzu idan lamirin yana komawa zuwa ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ne sai kai zagi. to zagin iyaka ina zai taka birki zai iya ƙoriya har makura kenan yasa suka ce kar a yi irin wannan maganar kuma har hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah khalaqal insana ala suratir rahman wannan sune masu magana ta uku to sai dai da aka ce sai malamai suka ce kawai aran suna ake nufi ba dacewa tsakanin kama da kama ba fuska da fuska hannu da hannu ƙafa da ƙafa ji da ji gani da gani kawai kamantacceniya ne a sunan siffofi ba dacewa da siffofi ɗin ba don wannan siffar shi samar da ita aka yi siffar allah maɗaukakin sarki azaliya ce abadiya ce wannan tana samun na ƙasa waccan ba ta samun na ƙasa da aka masu kallo na uku sai suke kallon ita lamirin yana komawa ne zuwa ga allah maɗaukakin sarki da aka in kai zagi zai kai har makura Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yasa masu magana ta farko suka ce kawai a taka birki a bar hadisin yadda ya zo saboda buɗa shi sai ka tada wani lokacin kamar za ka iya buɗe kofar da kowa zai iya faɗin abin da zai faɗa a cikin shi fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi ayi shuru a bashi to amma dai malamai tun da sun faɗa ga ra'ayi kaza ga ra'ayi kaza wata ilma sun karatu a haska musu wanda yake da buƙatar kari sai ya kari wallahu ta'ala a'lam siffa ta hudu ko magana ta hudu لا تقولوا قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته dan Allah madaukakin sarki ya halici annabi Adam alaihi salam akan siffar shi wanda yake zagi lamirin zai iya koma kan wanda ya zagin ko shi wanda ya zagin to ai Allah ya halicci annabi Adam akan siffar shi wanda ya zagin da haka kenan da shi da ya zagin da wanda ya zaga har da asalin uban annabawa za su iya faɗowa cikin wannan kalmar ta zagi nashi don siffar annabi adam ita ma haka nan take fa inna allaha khalaqa adam alaihi salam ala suratihi wata kal kuma hina abinda alhaji yake kokarin magana akan shi ko can maka dauke shi lamiri ya udu ila adam nan kuma lamirin ya udu ila asab wanda yake zagin a karan kansa lamirin sai ya koma a gare shi sai ya zama to kenan zagin zai iya hadawa har annabi adam alaihi salam shi ne amfanin shigo da fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi sittuna zira'an wallahu ta'ala a'lam da haka dai ala aiti hal na'am na'am na'am wata ala na'am in za a rubuta da larabci inda boko ba za a rubuta a karmu da mukammu da wannan aiki malaman suwaye suka fada kuma an ka kwanta ko in kana tsaye ai kamanta da wanda suka yi magana inda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ba ai kawai a bata sunan larabci ne haka ko in a larabci zai kama da shi wata ƙyanfi koma wani yaran ba haka zai zamanto ba wallahu ta'ala alam kuma asalin larabcin ba da aka fara turo annabawa ba an turo su da yare da yawa da yawa har ya zama to karshen annaba da aka turo kusan hida aka cire hida larabci ko an ka hada har su annabi salih sai annabi hud su annabi lut kenan ko shu'aib su ne suka zo a cikin da'irar da za a yi kiransa annabawan larabawa kenan larabci kuma wanda yake amfani da shi na yanzu mai rubutu irin na yanzu to daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka amfara amfani da shi wancan ba irin wannan rubutun suka yi ba ba kuma irin wannan larabcin suka yi ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace almuhim dai wannan in ka kalla duka abin da addinin musulunci ke yi ladabi yake wanda yafi kowa rauni a cikin mu akan sa duk ake wannan hadisan wanda ne yafi kowa rauni a cikin al'umma shine wanda yake zaman kangin bauta wanda bai da yanci bai da yan uwa bai da dangi a gari ko bai da yancin ma da zai abin da ake so a kansa ake wannan hadisan kar a wulakanta shi kar a tozar tsani tun da muna magana ne akan bayi tun daga kan adabul khadim ko to in ka tahi zagi karkawa bawanka irin wannan zagi kenan ana buƙatar wanda ya mutunta dan adam a duniya babu wanda ya mutunta dan adam a duniya saboda addinin musulunci tunda hatta bawa ma ba a yadda a masa irin wannan wulakancin ba wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa babu liyanta khibil wajha fi darbi liyajtanibil wajha fi darbi babin da yake cewa a kauce ma fuska a wajen bugu can abin da muka yi ta wucewa a babuka shine ya halatta mutum ya daki bawansa in ya tashi horon shi to idan ka tashi horon sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karantar da kai hadisi a cikin wannan babin zamu ji hadisi cewa lalle diyar da za a to ka kauce ma fuska karka dake fuska wani na nuna maka kenan har yanzu fuska tana da martaba tana da kurjini a cikin addinin musulunci imam al-bukhari ce haddathana khalid ibn makhlad qala haddathana sulaiman ibn bilal qala haddathani muhammad ibn ajlan qala akhbarani abi wa sa'id anan muhammad ibn ajlan da baban shi da sa'id ibn al-musayyib wanda ya ruwaya akan hadisan baya gurin su guda biyu su dai suka sake bashi wannan hadisin na uku an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza daraba ahadukum khadimahu idan ɗayan ku zai da kibawan shi horo ya kai da za a yi duka falyajtanibil wajha to lalle ya kauce ma fuska kada a daki wannan fuskar tashi wata riwayar idza qatala ahadukum akahu falyajtanibil wajha idan ɗayanku zai yi faɗa da ɗan uwan shi dan baya haɗa ko kowa ta haɗa sai mannan Allah ce a kauce ma fuska ko faɗa za ku yi kai da abokinka bisa riwar idza qatala ahadukum akahu falyajtani bil wajha kar ka mari mutum kuna musu za ku yi faɗa ya miƙe ya miƙe haka gauza masa mari to an kai wannan ka keta alfarmar shi kuma ka keta alfarmar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da za a yi kar a yi mari falyajtani bil wajha in ka tahi za ka yi in ka rare hannu to da kika faɗa shi da ki cikin shi da ki kansa ba matsala amma fuska ka sharara masa mari wannan kaci mutuncinsa addinin musulunci bai yadda ba har a faɗa kenan ba a yadda ba ta fuskar mutum har 'yan damba kenan inda suna karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda dukan fuska kwarai da gaske kalmar qatala ya amfani da ita ko ima kuma damba qital ne ko da haka in za a yi fada in za a yi damba to banda dukan fuska wata kenan da ya kamata a zauna a karantar da 'yan hannun ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce shi wannan hadisin har akan haddi yana magana idan mutum ya yi laifi za a mai haddi na zina ko za a mai haddi na sha ya sha giya ko za a mai ta'aziri malamai suka ce dole ne a kauce ma fuska kar a da kirku dan adam suka dan adam da haka suka ce to idan a duka na haddi na ta'azir an ce kar a da ke fuska to duk abin da ya kasa da wannan wajibi ne kar a da ke fuska malamai suka ce shi wannan umarnin na dole ne khilafuhu kuma haramun saba wa umarnin haramun ne da haka a makaranta za a daki yaro kai ne zaka daki ɗanka a'a wane ne zai hori kanan shi du yadda za a yi kara da ki fuska an an da ki fuska an keta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza daraba ahadukum khadimahu idan ɗayan ku zai daki bawan shi falyajtanibil wajha lalle ya kauce ma fuska Allah madaukakin sarki wa mai ikon kiyaye hadisi na 175 ce haddathana Khalid mai riwaya dai ta sama ko haddathana Sufyan an Abi Zubair an Jabirin qala marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bidabatin ya ce wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wata dabba ƙadiwu sima an mata shashawa ko an yi mata alama hini alwasmu alama ko zane a jikinta yuddakhinu min khirahu ko man khirahu hancinta guda biyu karan hancinta yana tiliri lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce kaga kenan an sa alamar karfe a wuta ne yayi zafi an dana kenan manzon Allah zo sai ya ga hayaki ya tahi daga cikin karan hancinta kofofin hancinta guda biyu ine yuddakhinu daga da adawa yake da suna addukhan yuddakhinu min kirahu hancinsa yana fidda hayaki qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu man fa'ala hadha Allah ya tsinewa wanda yayi wannan aiki wanda duk ya tahi yin alama ya yi alama a fuskar dabba ya ce Allah ya tsine mashi albarka la'anallahu man fa'ala hada la yasimanna ahadun alwajha kada wani yayi kuskura yayi alama a fuska la yasimanna ahadun alwajha kada ɗayanku ya kuskura yayi alama a fuska yayi zane a fuska yin an wa dabba zane manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma wanda ya wannan zana da ya tahi kuma sai ya haɗe kowace irin fuska ce sai manzon Allah ce kar a yi mata alama la yasimanna ahadun alwajha wa la yadribanna kuma kada da ki fuska sai ya haɗe da haka in dabba ce kar a daki fuskarta in mutum ne kar a daki fuskar shi in dabba ce kar a zana fuskarta in mutum ne kar a zana fuskar shi nan kusan yi ne da malamai suke tattauna al'amari na shashawa da tsago da bambanta gida ko wannan hudu biyar ko wannan biyar biyar wannan uku uku wannan bibiyu wannan shinkafa a duk alama ce ko wannan bagobiri ne wannan dan zariya ne duk da shashawa ake gane su a duk alama ce ko to manzon Allah ce kada ɗayan ku ya kuskure ya alama a fuska ana ganin su a ce a wannan bagobiri ne ga zanen boburawa na a fuskar shi to wanda ya zana din watakil Allah ya tsine mashi albarka dan akan dabba ta fidda hayaki to ya dan adam kuma in ya fidda jini yasa manzo Allah ya ce la yasimanna ahadukum alwajha wannan yasa malamai suka yi ittifaki duk irin zanen da za a yi a fuskar haramun ne in dai fuskar dan adam ce kuma duk irin zanen da za a yi a fuskar dabba to haramun ne ka sai dabbobi wannan ya sai dabbobi wannan ya sai za ku dora a mota ɗaya za a kai Lagos to duk wanda zai yi lamba kar ya lamba a fuska babu laifi ka yi a gadon baya a iya yi a iya yi a cinya malamai sun ba da dama a iya yi a kafa a iya yi a kafada amma fuska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zane a fuskar dabba da sunan alama Allah ya tsine mishi albarka kaga addinin musulunci ba lalle yana da bukatar mutane su zauna su yi karatun shi wallahi komai ya faɗa matsalar mu ba ma karantawa da aka ko dabba ba a da mata zane ba baranta na dan da ka haifa da aka diyar da kake tutiya da gadan gidanku diya da kake tutiya da matsayin ku karkawa ɗanka zanen da zai kama da zanen gidanku barhi a gane hida addinin musulunci barhi a gane hida siffarsa ta masu imani barhi a gane hida kamanninsa da Allah madaukakin sarki masa amma aka sa ka ga gane hida shashawa ka zuba masa su a fuska to wannan ka ta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bisa wannan malamai suka ce shi kuma dan adam in ka dauke fuska hatta sauran wuraren jiki ba a yadda a mai alama ba har sai idan alamar da ta zama dole ce ko a dalilin rahin lafiya ko a dalilin irin su ƙaho ko irin su menene balle-balle ko wane ne in dai da niyyar rahin lafiya ne ko na abu ne za a yi amma kawai a mai tambari a jiki dan a gane wannan ba a yi a jikin dan adam dabba ce suka ce ya halasta a taɓa wani ɓangare na jiki eh idan dalilin rahin lafiya ne kuma an tabbatar yana yin magani wannan kaga matsayin larura ne ko matsayin magani aka yi shi amma kawai dan a gane wana wana ne wannan ba a yi a jikin dan adam dabba kuma suka ce ya halatta a iya alkayu a sa karfe a wuta ya yi zafi a ɗana a gadon bayanta yadda fatar za a taɓa ko gahin gurin za a ƙone a yi mata lamba wannan babu laifi ko kuma zai da ake yi ma a sa almakahi ko in aka sa almakahi sai a ɗebe gahin daidai gurin ya a yi lambar da ake so a yi a jiki kafin dai ku je inda za ku je gahin ba zai fito ba har ya cike wannan alamar ko ya cike wannan lambar ya fi zama lafiya kalau ya fi rahin cutarwa Allah ta'ala alam na'am na'am ai muka ce maza iya sa almakahi baranta na maka eh eh shi ai hadisin ce ai la yasimanda ai lamba ce ko kada ai lamba a fuska haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara ita kalmar alwasmu din ai lamba ce kamar can wanda Allah madaukakin sarki ya magana akan shi cikin suratul nun ne ko sanasimuhu alal khurtum zamu mai lamba a karan hanci haka Allah ya faɗa ai duk wani abu inda sunan sa lamba to kar ai a fuska amma duk inda ake so ayi a jiki ayi in ya kama ayi da almakahi in ya kama ai da wuta ta yadda fatar zai taba ko iyaka gashin zai dauke wannan babu laifi ko a sa maka a jikin fatar wannan duk babu laifi amma in dai wuta za a sa a taba fuskar ko a sa almakahi a taba fuskar ko a sa maka a taba fuskar a duk lamba ce ba a yi ko wasan koye ne ake da yara karka duba yaro ka sa masa wannan lambawan a fuska wannan lambatu a fuskar kan ai dan manzo Allah ya ce la yasimanna ahadun alwajha na'am eh tulla hanci da mata da wai wannan kuma su suna ne nasu dan ado ko ba lamba suka wa kansu da kansu ba ita lamba ko alama dan a gane wana wana ne ko wana mallakar wana ne ko wana shi ya kawo kaza ko wana shi yake da kaza wannan ita ce ake kira lamba wannan ba ai amma mace ta huda hancinta dan ta sa dan kunna ta yi ado ai awa man yunasha fil hilyati wa huwa fil khisam ghairu mubin ko wannan da biya su da biya da ada ce ta kwalliya al'ada je ta ado bana ji musulunci ya magana akan ta sai dai in ka karanta wani abakan shi wallahu ta'ala a'lam sannan liƙe da wannan dalilin da yasa aka ce kar a taɓa fuska na ji na wuce bayanin ku me yasa aka ce a kaucewa fuska malamai suka ce duk wata kyakkyawar kama ta dan adam ta tare a fuskar shi sannan manya manyan gabbai da yake rayuwa da su duk suna fuskar shi a fuskar sa ne bakin sa yake dan haka da yake iya dandana abincin da zai yi dan haka hassa din shi ta dandano tana jikin bakin shi sannan hancin sa a fuskar sa yake idan sa a fuskarsa yake kunne fa a kaya yake ko a fuska yake a fuska yake yan an zomari ana taba shi na'am to shi kunne bisa sabani ko dai yana fuska ko yana kai ko amma dai abinda aka ce a hadisi al'uduna ne minar ra'asi ko su kwaɗi kunnuwa haɗin kai ne to a hukunci ko a halitta wallahu alam hadisin ya ce fa yusahani wala yusilani ko an faɗi al-uzra da bin ra'si ne kawai da ya dauki hukuncin kai a can da haka to idan an yadda kunne yana fuska to kaga kusan duk gabobin adam sense organs din shi sun tattara ne a fuska abin da aka cire masa kawai fatarsa da take gaya mashi zafin wuta ko zafin rana ko sanyin jiki wa ita ce ba ta jikin fuskarsa kuma ita ma akwai ta a fuskar tasa har wayo kenan ko wallahu ta'ala alam to lokacin da ka kai duka a jikin dan adam da niyyar ka hore shi korona ya yi sata ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi kaza sai kada ki fuskar shi akwai yiwuwar ka ɓata masa harshen shi akwai yiwuwar ka ɓata masa hancin shi sai daina shakar ƙahi yadda ya kamata akwai wuyar ka bata masa idansa ya daina ganin yadda ya kamata akwai yiwuwar kamare ya ji wuta du har ya mutu yana jin wannan dudin ka kashe masa kunnansa kenan to duk inda ka taba ɗaya daga cikin wannan gaban kamar ka mai da hirabin mutum dan ka kashe shi a wani guri yana tsaye wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk irin dukan da za a yi ko horo za a yi irin na addinin musulunci to a kauce ma fuska banda fuska a ciki to ka gwada daga cikin inda dan adam ko inda Allah madaukakin sarki ko inda addinin musulunci ya karrama dan adam kenan kuma ka dauke irin wannan shari'a ta musulunci ba inda ake samun irin wannan musulunci ne da kansa ya tsayaye wannan kuma ya kare dan adam a fuskar shi to illa iyaka da kawai turawa suna da damar da za su yi bubutu a kafafen yada labaru musulmi lokacin suna da makami a gurinsu in za a ban fada suka tahi ma gurinsu za su kuma su ɗauki rubutu-rubucensu su kare ba sa kallon mai addinin musulunci ya faɗa mai musuluncin ya faɗa shekaru da yawa mamul bukhari da barinsa duniya tun daɗewa ya bar duniya amma ya rawaito waɗannan hadisan daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ga inda manzon allah ke faɗa kar a taɓa fuskar mutum ga da malamai suka faɗa menene hikimar dan a kare wannan gaban da suke jikin fuska ta ɗan adam in muka gangaro zuwa ga dabba mun tadda hatta dabba an ce haramun ne kar a yi mata irin zane a fuskarta dan a gane ko dan kar a yi komai za a yi wannan yasa suka tsallaka to sauran gabbai da suke jikin dabbobi fa idan cirewa za a yi wannan gaba din dan amfani ko dan magani ko dan kowace irin abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin ana cire haramun ne ya haramta da haka abin da ake bukata kenan karkace dabba tana tsaye da ranta duk abin da za ka cira a jikinta to manzan Allah ce wani abin ya zama najasa in ya zama najasa wani abin haramun ne to amma idan bukata ta kama kuma za a taɓa wani gurin za a yi rauni malamin suka ce in dai da maslaha ya inganta a taɓa kamar me eh dabbar idan za a ciro wani guri a wani gurin ta a sa a yi mafi ko wannan ya halatta ba matsala kamar a jikin ɗan adam na'am a jikin adam ya halatta a masu shayi yana cikin masu nan alfitra a jikin dabba fato a iya mata shayi a iya mata shayi dandaka ko malamai suka ce ana iya dandake dabbobi idan akwai maslaha guda biyu maslaha na farko ana so a samu lafiyayyen nama an ajiye ta ne don ta yi nama ta yi kitse mai kyau ta yi nama mai kyau ya suka ce in aka katse da wannan maslahar babu laifi a iya mata daddaka ana so kan naman ta yayi wari kamar bunsuru in ya rika naman sa yana yin wari ko to wannan warin ne ba a so naman nan warin ya ga cikin nama sai aka wa bunsuru dandaka saboda wannan malamai sun ce halatta kamar isa imamu nawawi duk sun yi magana karkashin wannan ya halatta a iya yi amma in ba da wata maslaha ba kawai a kama a dandake dan akuya ikansa wannan fata halitta ce ta Allah madaukakin sarki haramun ne ba a yi wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace iyaka wani hadisan guda da muka karanta iyaka su zamu kwana saboda na san da yawa cikin uwa ba san mun dawo ba kuma na ce na ba da damar mu yi karatun ne saboda inda zamu yi ta cewa a yi ta sakagawa a yi ta daga babu ran da za a gama fara in dai ba a fara din ba da haka dai to wanda ba su zo ba dai ba musu nisa da yawa ba wanda suka zo kuma koya maka tattauna mun tattauna abin da muke fatan Allah ya sa mana albarka a cikin shi wanda muka faɗa daidai Allah ya sa ya amfane mu duniya da lahira wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu mai aiki da abin da ya dace din subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wannan tambayar ta yi tsaura ta ka takaice ta
yau akwai bati ne da aka yi Na'am.
mata a can makarantar hanyar gyara na'am na wai ya kai kan jiki Na'am.
kuma mata ne ga baki daya eh ina ake buƙatar wai abin jan hankalin mutane mata ne ga baki daya kuma da wasu samari har da su ma suka yi ba na'am kawai makarantar su ta ɗauko musu makaɗa ta ajiye musu alaƙar makarantar na gudu wannan na'am wacce makarantar tana ta hanya
na'am ita takardar da aka rubuto na ce ta yi tsawo mai karanta tambayoyin bayani a kanta faci ne aka yi na hafi kandi a makarantar da take jikin jada ko ko makarantar da ko ɗaliban su suka hirya mata ne zalla aka yi da waɗansu samari ban san me aka aikata a gurin ba amma dai akalla dai da aka wuce ta nan gurin wasu kamar zuwa wuri da suka wuce a daidaita sahu suna dai irin abin da maza suke yi in suna celebration haka suka wuce mu muna zaune a wannan guri din umuman dai abin da ake jan hankalin mutane ya kamata mu yi taka tsantsan akan komai dubaiwar da Allah madaukakin sarki ya maka ya kamata ya zaman tobai wacce da zaka wa Allah godiya akan ta ba butulci ba in ka ce walima ce to ta zaman to walima kuma an kare dukkanin abin da addinin musulunci ya faɗa mace ta yi higa ta musulunci kuma ta kare dukkanin doka ta musulunci a wajen fita banda turare banda tabarruji da cikarke shiga ta musulunci kuma ya zamanto su ya su ne za su yi kuma babu abin da ya saba addinin musulunci kar a samu kaɗe-kaɗe kar a samu shan abin da bai dace ba kar a samu cin abin da bai dace ba kar a samu kalamai na batsa wannan shine abin da ya fi dacewa kuma sannan in son samu ne ma ba wata bukatar dan mata sun kare karatu sai an hada su a wani guri ɗaya na gari gaba ɗaya ko na makaranta gaba ɗaya musu walima wallahu alam ina ganin abin kamar akwai taro a radu da ka a cikin wannan al'amari din wannan bukukuwan wanda muke ma da su sun ishe mu fa haka a hakura da su haka sun isa mutuna ba sai an karo wasu ba kuma din da ka ce a mace ta zo abu ɗaya biyu uku zai koma zamanto fitina ko ya zamanto al'ada wataƙila ya ga hekara kaza an ƙara hekara kaza an ƙara in hukumar makaranta ce ta yi ta ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ta tsara abin da ya daidai da addinin musulunci in iyaye ne suka hirya ya kamata iyaye su hirya abin da ya dace da addinin musulunci in ɗaliban ne a karantar da su yanzu ne fa za su tunkari rayuwa dan kin kare secondary school ko ka kare secondary school baka fara rayuwa ba ba wala baka fara rayuwa ba to amma ya ga mutum wai ya hayo kan mota kamar da maga wasu sun yi gandi sun taho mota duka kan motar ba komai kuma gaba ɗaya sun hau kan ƙololuwar motar suna busa usur cikin motar kuma ba kowa sun yi kandi suna busa usur abin tausayi da in ka kare secondary school mutum sunanka saboda za a yi ɗaukan ka lea za a yi ɗaukan ka a local government za ka yi aiki wata ilmutin sunanka amma yanzu dan ka gama secondary da kai da banza na gindin mai na dutse kuke ba ku da bambanci watakil inda kake da ɗan bambanci kayi NCE ko kayi diploma ita ma zai ko kowa ake kwanakin ba aka ce za a ɗauki ma'aikata an sai da fam ya fi dubu biyu a garin nan an sai da an ƙaro an ƙaro mutum biyar kawai aka ɗauka duka mutum biyar aka ɗauka to yanzu kenan dan ka ƙare NCE ma kana buƙatar fa ka tsaya ka gyara alaƙa da ubangijinka dan ka ƙare diploma kana da buƙatar ka tsaya ka gyara alaƙa da ubangijinka in ka kare digiri kana da bukatar ka tsaya ka gyara alaka da ubangijinka baka samu damar heke kafa ba rantana kare secondary school ba ya kamata mutane ya zama to muna taka tsantsan kare secondary school bai nufin komai kuma ai da ilimi ya tabarbare a yanzu dan ka kare secondary school ba kusan baka san komai ba fa baka san rayuwar ba baka san karatun ba barantana a samu damar kada kade a samu damar raye raye a jire tsoron Allah madaukakin sarki a gyara iyaye su taka wa 'ya'yansu burki su 'yan matan su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki hukumomin makaranta su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wata in muka yi haka sai Allah ya gyara muna halin da muke ciki inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in muna zaune lafiya kalau kuka ɓaro wata rigimar fa wallahi sai an ga tasirin a cikin 'ya'yan da kuma 'ya'yan da za su haifa in muka gyara su sai mun ga tasiri a kansu da kuma 'ya'yan da za mu haifa da haka ya kamata ya zamanto kowa yana bada gudunmuwa malami ya bada gudunmuwar shi ɗaliba ta ba da gudunmuwarta iyaye su ba da gudunmuwarsu Allah ba mu ikon kiyayewa kuma idan kandin ya taho musamman kalubale ga MSS da ƙungiyoyin da suke da alaƙa da makarantun secondary school a gaya hukumin makarantar nan ko an ƙare fa kandi a karantar da yaran abin da ya dace kar a basu su yi wannan bukukuwan kar a basu su yi wannan kaɗa kaɗan kar a basu su yi wannan raye-raye a zaunta an toke fitinar kenan da haka shekara mai zuwa idan abin ya taho ƙarhe babu laifi sai a tauna da makarantun hukumin makarantar nan su yaran a musu laccoci a makarantarsu ga abin da ya kamata ku kun kare secondary school ko malamai ga abin da ya kamata ku dora ƴaƴanku ku dora ɗalibanku aka ko iyaye idan sun taho karewa ga abin da ya kamata a yi musu amma kullum ka tada barna ce take saurin karbuwa wallahi watakila zama da suka yi kanda na ɗaiɗai kuna za ka tadda basu je ba saboda barna ce akwai zigar heɗan a ciki kowace allah allah take ta je ta gurin allah maɗaukakin sarki mai ikon kiyayewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin